Ya himma. Ya sa. Mm. Ma sha Allah. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum. Ya himma. Barka lafiya. Amin. اللهم آمين. آمين يا رب. صفات نبينا فعول وفاعل مدى الدهر لا يأتي بحكك ما هي ونسي مدح الماء حين تشفع فيشفع الإنسان لأجل مصاليا سورة ما شاء الله السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومال النذير عدوة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا سيدنا وآله وصحبه ومن والاه وما توفيقي إلا بالله اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان على ما تصفون yau muna asabar hudu ga watan tara hijira dubu biyu da ashirin da ɗaya wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku amin karatunmu na fa'idodin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan halka ta hudu kenan ai halka ta shida kenan mun yi halka ɗaiɗaiɗaiɗai har guda biyar wannan ita ce halka ta ta shida kuma idan ba za a manta ba har zuwa yanzu muna cikin bayani ne akan ayar inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima a mun faɗi fuska ta farko ta tafsirin ayar fuska ta biyu kuma shine alaƙa da ayar take da shi da ayoyin da suka gabace ta a cikin wannan sura mai albarka a to a wannan fuskan ne muka ambato cewa dama tun farkon surar sura ce da aka dinga ambatan darajojin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka faɗi cewar annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim eh annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wannan daraja ce babba da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fi cancanta ga muminai da kansu kafin a faɗa wato bayan aka ce wa azuwa zuhu ummahatukum wato matan manzala sallallahu iyayen muminai malai ce a cikin cewar matan manzala sallallahu iyayen muminai ne akwai wato sanarwa a tattare da cewar shi kuma wa huwa abun lau idan matansa iyayen muminai ne to shi kuma uba ne ga muminai alayhi salatu wassalam to a nan ayar tana nuna cewa manzala sallallahu alaihi wasallam duk abinda mumini duk abinda mahaifi yake da shi akan ɗa na haƙƙi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da fiye da wannan haka duk abu da uwa take da shi na haƙƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da fiye da wannan sannan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ƙari akan haka sai aka zo aka ce ma shine aula bil mu'minina min anfusih shi yafi cancanta da mu'minai daga kansu to da haka wannan babbar daraja ce da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya ga haka Allah ya ambata wata ni'imar ita ce wato gabatar da ambatan sunansa akan sunan annabawa an lura a wannan aya da Allah ta'ala yake cewa wa iz akhadna minan nabiyina mithaqahum sai ce wa minka wa min nuhi wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam mun riƙe alƙawarin annabawa ah mun riƙe alƙawarin annabawa to ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ne haka ne an faɗi cikin annabawa kaga magana ta cika amma sai aka aka ce wa minka sallallahu mun riƙe alƙawarinka to anan sai aka ce wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryama a dunkule waɗannan da aka turo su cikin annabawa annabi muhammad ya gabace su alaihi salatu wassalam to ya nuna suna da matsayi dadi akan na annabawa shi ko manzo Allah sallallahu yana da matsayi dadi akan nasu su hudu domin su da aka waro su sai aka musu sai aka ware manzon Allah kuma a cikin su sallallahu alaihi wasallam na farko sun gabace shi a zuwa amma da zai ambace su sai fara ambatansa na farko kenan na biyu shi ba a ambaci sunansa ba sai aka ce wa minka to kuma sai aka faɗo yawwa manzon Allah kenan sallallahu ma'ana da kai ya rasulullah wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam a cikin wannan akwai ambatan girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da a cikin wannan sura baya ga haka sai Allah tabaraka ta'ala ya kira muminai ya tuna musu wata kasaitacciyar ni'ima da ya musu shine yakin ahzabu ya allazina amanu ya allazina amanu nذkuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira da ayoyin da suka zo bayanta na ambatan ni'imar yaƙi. Baya ga haka, sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata wato cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abun koyi laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhirah wa dhakara Allah kaseera Allah ya kawo wato usulubi na ta'kidi nau'i daban-daban ga lamul qasim ga qas ta ta tahqiqi aka ce wallahi haƙiƙa koyi kyakkyawa ya tabbata gare ku cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga wannan wani girma ne aka ƙara biyantawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya ga haka sai kuma aka zo aka ƙara faɗar wani matsayin aka ce ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika ya kai wannan kasaitaccen annabi ka gaya wa matanka su tara sun nemi ado daga gare shi duniya wato abinda babu a wajensa in kun tunna turidinal hayatar duniya wa zinata idan rayuwar duniya da kawarta kuke so to fa ta'ala na ku zo umatti'u kunna in jiyar da ku daɗi irin na saki in za a yi wanda ce fa amai fa matti'u hunna alal musi'i qadruhu wa alal muqsiri qadruhu wa ta'am bil ma'ruf haqqan alal musulmi ne ko alal mutaki ya malam da haka kan mu tafi wani wurin eh amin sau da haka ai ku ne a ramoni kuna tajin sau da haka ba ta alaye ubatti ukunna jiyar daɗi na shika wanda Allah ya shar'anta usarrihu kunna sarahan jamila in sallame ku sallama ba cuta eh kikkiawa wa in kun tunna turidin Allah in kuma kuna nufin Allah ne wa rasulahu da manzansa wa daral akhirata da gidan lahira shine aljanna kuma inna Allah a'adda lil muslimati min kunna ajran azima ubangi tabaraka wa ta'ala ya tare da masu kyautata aiki daga cikin ku wato lada wanda yake babba shine aljanna da haka suka ce a ya rasulullah mun zabi lahira akan duniya to Allah ya ya nisa annabi ya kuma tan annabi sallallahu man ya ce min kullai fahisha ce wanda ya zo da wani abu wato na asha daga cikin mu bayyana ce wato a sarari yudha'af lahal azabu dhaifai za a ninka azaba gare ta ninki biyu ma'ana ninki biyun azaban da za a yi wa watanta domin matsayin ku ba ɗaya da kowace mace ba wa kana zalika ala Allah yasira yin haka mai sauki ne ga Allah tabaraka wata'ala sai Allah ya ce wa man yaqanutu min kunna wanda duk ya bi Allah wa man yaqanutu min kunna lillahi wa rasuli wanda duk ya bi Allah daga cikin ku da manzansa daga cikin ku kuma ta annabi wata amal salihan sai aiki na gari nuqtiha ajraha marratayn za mu ba ta ladan ta miki biyu ma'ana su matan manzo Allah sallallahu in sun yi aikin lada biyu ake yawwa biyun ɗayan mata ake wasu su in mata wadda ba su ba sai aiki in aka ba ta ɗaya su kuma sai a ba su ninki biyu haka ake wa matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa atadna laha rizqan karima mun ta dawo wa matan annabi sallallahu alaihi wasallam ana mun ta dawo wanda ta aiki daga cikin ku aiki na gari arziki wanda yake mai girma a cikin aljanna dadi Allah ya ce ya nisa annabiyyi an bayyana eh ya ku matan annabi kaga da a cikin bayan nan da aka gabata sai ma da yace fi zalika shahidu sittin ala quwwati imanihinna wa yaqinihinna a cikin haka akwai shaida ta gaskiya a sa karfin imanin su da yaqinin ah in babu sakankan cewa ba za ka fifita abin da baka gani ba akan abin da ka gani akwai imani da sakankan cewa an fahimta ita lahira gaibu sun sakankance ne za a je kiyamar kuma abin da Allah ya faɗa ba makawa sai ya faru sun tabbatar da haka yasa sai suka zaɓa lahira abin da bai zo ba akan abin da gashi an fahimta yawwa saboda haka kuma hakan ya yi nuni ala shiddati mahabbatihin lillahi ta'ala wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam hakan ya yi nuni a tsananin soyayyar su ga Allah madaukakin sarki da manzon sallallahu alaihi wasallam saboda haka wa min samma daga nan ne fa na zalika ala jami'i ma hunalika suka zabi wato biyayya ga Allah da biyayya ga manzon Allah sallallahu da zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yanayi na na na na na na na na rashi amma rashi ba irin na wanda ka sani ba an fahimta eh shine shi ne ke cewa fa malkun dawa ayyama hu mutakallila annabi Muhammadu sarki ne eh amma kuma wato haka rayuwar tashi ta gudana kuma yana mai karanta amfani da abun duniya al'adar sarakuna a ga yalwa da tausi'a da budawa ta shi maza Allah sallallahu ba haka tsarin yake ba ga sarautar an bayyana amma kuma an yi rayuwa cikin takalluli daga duniya saboda duniyar ba ta da kima in ka shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ka shiga ɗakin matarsa abinda zaka tar kurum shimfiɗa sai butarsa ta alwala alaihi salatu wasalam sai ta kubbansa na yaki cike nan cike nan wannan fito ne na abinci ba a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam eh wannan guri ne na wani inda zan keɓe na wani zauna ba a gidan manzo Allah ba sallallahu alaihi wannan maktaba ce labarari ne cike da littattafai a to ai shi za a karanta alaihi salatu wassalam yawa shi ne zai ka shi za a karanta ai alaihi salatu wassalam yawa shi ne za ka ɗau littafi ka karanta shi yawa ba shi zai karanta littafi ya karanta shi ba duk ba wannan iyakar abin da ke gidan shi nan a ɗakin iyakarsa kenan eh alaihi salatu ya sirke da kayan yaki abin da ya shafi shi kenan to shi ne to watan manzo Allah sallallahu suka zaɓi wannan abu duk wani abu na na duniya da haka sai Allah ya ambaci ya gogare su ya ce ya nisa annabi ya kuma tan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la ka ahadin min nisa'i in taqaytun ba ku zamo kamar jama'a ta mata ba in kuka ji tsoron Allah ku dinnan ku ne mafi girma daga jama'ar mata da haka aka ce fala taqba'ana bil qawl wa yaqma alladhi fi qalbihi marad kada ku yi magana haka irin magana wanda take nuna kamar soyayya da abu dai to kaf ku yi wannan ku yi magana magana wa kullu qawlan ma'rufan ku yi magana magana sananniya ba tare da kankan da murya da launi irin na maganganun mata wanda za su iya shigar da da ya ce fa yadda ma'allari fi kalbihi maradun domin wanda a zuciyar shi akwai cuta ta munafunci sai sai yi tsammani eh to ana an ce kaga ba ɗaya suke da da shauran mata ba aka ce musu wa karna fi biyu tukunna ku zauna a gidaddajin ku wala tabarrajuna tabarrujal jahiliyatin ula kada ku tabarruji bayyana mahasin abubuwan da suke kyautayi naku abinda Allah ya muku na kyawu na abu to kada ku bayyana shi ga mazaje irin tabarrujar jahiliya ula irin yadda a zamanin jahiliya kafin zuwan musulunci mata da haka kada ku yi tabarruji tabarruji irin na matan jahiliya wanda suke yi a lokacin jahiliya. To, waɗi ina Allah, wa imna salata ku tsaye da sallah, wa na zakata ku ba da zakka, wa a tsayin Allah wa rasula ku bi Allah kuma manzan Allah. Inna ma yuridu Allah bi yuzihi ba an kuma nisa dahir dai ubangi tabaraka wa ta'ala yana nufin ya tafiyar da wato laifi an kum gabarun ku ahlal baiti ayya ahlal baiti ya ku ahalin gida annabi sallallahu alaihi wasallam ويطهركم تطهيرا يترككي ku tsarkakewa daga gare shi tabaraka wa ta'ala yadkurna ma yutla fi buyutikunna ku karanta abin da ake karantawa dakunan ku min ayatin lahi na alqur'ani wal hikmati da hadisai inna allaha kana latifan ubangiji mai tausasawa ne bi awliyaihi ga waliyansa ko khabiran kuma masani ne daga baki ɗayan halittarsa wannan latifu ta nawa kenan a cikin alqur'ani ta biyar kenan ko daga ita sai Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u sai ta karshe kuma ala alam man khalaq wa huwa al-latiful khabir ta tabara daga ita kuma wa wani latif eh latifu bakwai ne a cikin alqur'ani eh latifu bakwai ne akwai ta ta farko la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latiful khabir ko ina ga daga ita kuma ta cikin suratu yusufa rabbi kada ta min al-mulk wa alam tari min tawil al-hadith فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والهدني بالثانيه آه ان ربي لطيف لما يشاء eh a cikin surat yusuf din ba eh inna rabbi latiful lima yasha yawa to wannan sai ita to kuma ina ga cikin suratul hajj ko inna allaha latifun khabir akwai ta a cikin suratul hajj bayan ita kuma sai ta ya bunayya innaha in taku misqalu habatin min khardalin fatakun fi sakaratin aw bis samawati wa fil ardi la halla inna allaha latifun khabir ko to ina sai wannan ita ce ya nisa annabi wato wazkurna ma yudilla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma inna allaha kana latifan khabira to sai ita Allahu latifun bi ibadihi yanzu kuma yasha sai kuma ta tabara ala ya alam man khalaq wa huwa latiful khabir eh duk ko sai nan ba inda ba wani wato kafaitaccen sirri na na latifu a cikin alqur'ani saboda ba wani suna da ya dace da wannan zamanin da muke ciki a cikin sunan Allah yana ɗaya daga cikin sunan da suka dace da wannan zamanin shine latif kwarai kuwa latifu in Allah ya sa maka luɗufi a cikin al'amari to ka huta komai naka sai ya sa ma luɗufi tabaraka wata'ala ibtila'i ne za a tsoro don dole sai an tsoro in an tsoro sai a sa ma luɗufi a ciki luɗufi a ciki shine sai ya zo maka gashi ibtila'i ne ya kai ya gigita mutum ya hargitsa kai ya waye amma ya sa maka ƙarfin zuciya da tahammuli wato ka iya ɗaukan wannan ibtila'in ko da wanda wani ma ya kai ya zo a wuce ma wani bai ji ba yawwa haka ka sa in kunci aka shiga sai a sa maka taifiri a sa ma lubifi a ciki in rashin lafiya ce sai a sa ma lubifi a ciki an fahimta eh yana ɗaya daga cikin sunayen da suka suka dace da da wannan zamani kwarai kuwa ladifu bakwai ne a ƙur'ani kaga in kai amhawi bakwai sai ta baka zafta saya adadin sake nan babba da baka zafta saya kuma shine adadin harafan izawaka eh adadin harafan izawaka su kuma haka suke eh dubu ɗari adadin su na hisabi eh adadin harafan casa'in da tara ne na adadin wato sunayen Allah ko shine ake ake karanta ta duk sai a yi sunayen Allah din haka da neman jalabi in an yi sai a samu buɗi duk aya ɗaya ka karanta a cikin wallahi lusuna wallahu allazi la ilaha illa huwa ar-rahmanu ar-rahim al-malik al-qudus as-salam an bayyana yawa in kace idza waqa'atil waqi'a ba sai ka karanta asma'ul lahi laysa yaqata kazi ba sai karanta asma'ul lahi haka haka haka sauki a wannan kana wannan ya ka kore babu ya Allah ya ka kore dai ka bata take ta yawa in dai zaka yi babu to ya hana kai yawwa ya ana ka yi gaba ɗaya ka kasa amma in dai za ka yi wannan Allah da ya kafa ta take kayan ko babu ai wasan da ake ba eh zai yi runguma ba a nemi na ɗiri ƙwarai kuwa ai lalle lalle ƙur'ani akwai komai a ciki to shi ne malam ce min al-ma'lumin badihi yana daga abin da yake abin sani baraɗe annahu lam yu'had alaihim illa at-tayyib wat-tuqa ba abin da aka musu alkawari wato sai abin da yake tsarka tsarka da kuma wato tsoron Allah din da aka ba su wal qunut da kuma biyayya wal amalu salih da aiki na gari walahunna al wa'du al akid alkawari ne karfi ya tabbata gare su al muhattam abin lallantawa min Allah subhanahu daga Allah madaukakin sarki bi anna lahunna ajrahunna marratayn suna da ladan su ninki biyu ولهن الرزق الكريم كما سنة ده الأرزق من جرما من الرب الكريم ده ببنجي يا جماعة آه to duka wannan ayoyi sun nuna wannan yabo gare su a malai ce wa fi haza irshadatun a cikin dai wannan ayoyi da muka fassara akwai shiryawa wacce jihatun da fuskantarwa min Allah ta'ala daga Allah wa rabbi ila zawjati zuwa matan annabi sallallahu alaihi wasallam takriman lahunna dan girmama gare su wa gairatan alaihi da kishi Allah yana yi wa manzo Allah kishi cewa bai ku kada ku dinga magana haka kada wani ya yawa ku faɗi magana direct wadda ba wani abin da ya shafi wato raunana magana haka irin ta mata a ciki yawwa ta haƙaƙana bi hadin ishada kuma sun tabbatar da wannan shiryawa da Allah ta'ala ya musu wada badana tilka ta'alim al-ilahiyya sun tabbaka wannan koyarwa ta ubangiji ala akmali wujuya bisa fuska mafi takar fuskokinta وفي ضمن هذه الإرشادات والتوجيهات الإلهية ثناء كبير عليهن أقوي يبو من جرمة جماعة النبي صلى الله عليه وسلم أتكلم وانا شريع ودى الله تعالى يموت كما أنه سبحانه كما يدى الله تعالى مدحهن آي بيس وأثبت لهن شرافة البيت المحمدي يا ثبت مسد توككر جدان أن محمد كرامتي بجرمة فشهد لهن في الله يموت شهد أنهن من أهل هذا البيت المحمدي وإن hudun nan kuna daga cikin ahalin wannan gida na annabi Muhammad allazi wa asharaf wa adaha wa afdalul buyutati kullaha wanda kai dai ka san Allah bai da gida a ƙasan duniya kamar gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi ya fi kowane inda ya gida gida sunan wannan gida to gidan annabi Muhammad ya fi gidan kowa bazalika akan kwali anna qawluhu da faɗin Allah da yace inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum risalal albayti al-ayata ja'at ta zo fi siyaƙin kitabin Allah ta'ala lil zawjati tahirat a cikin siyaƙin zancen da Allah yake wa matansa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke tsarkaka fi ni haƙi aidan da kuma riskan wasa kuma fa hunna dakhilatun matan manzon Allah masu shiga ne la mahalata ba makawa fi jumlati ahli bait a cikin jumlar ahli gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam juzu ikraju min ahli bait baya halatta a fitar da su daga cikin ahli bait kamar da yan shi'a suke an fahimta yawwa ai ta buga da bed da yan shi'a da yan izala su yan izala ce ai ai matan manzala da sallan suna ciki su kuma ce a ai ba sa ciki ai ta buga muƙabala ai ta buga a matan manzala ahlul bait ne a sannan su kuma wayancan da aka mutu ahlul bait ne na musamman an fahimta yawwa ahlul bait ne su na musamman suna da matsayi daɗi akan na mata annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi sahihi muslim wa ghairihi ya zo a cikin sahihi muslim da wani sa an zaid ibn arqama radiyallahu anhu kala an karba daga zaid dan arqam Allah ya kara mishi da yace qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawman khatiban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi wata rana yana mai hukba bima'in a wani gurin wani ruwa yuda'a humman da ake ce masa hummu hummu sunan gurin inda rigimar take ‘yan shi'a da sunni da shi'a baina makkata wal madina wannan guri yana tsakanin makka da madina fahimid Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabi Allah ya gode wa Allah wa asna alaihi ya yabo ga Allah ya mai kirai Allah yana san ai mai kirai wa zakkara Allah yana san alfaza Allah yace ba wani abu da yafi Allah san aire shi eh ba wani abu da yafi san yabi Allah san aire shi kai kira ni kai wa Allah Allah yana so aire shi ne ta ji shi yana cewa sa'u dari buhu bil madi iz zahaza al khana madad dahari an qawli wa fi'li ko an irbi yace zan yi wa manzo Allah yabo na san zan faranta ran manzo Allah da yaban da nake masa manzo Allah zai ji daɗi to Allah ya fi kowa son aibe shi to manzo Allah ma yana so aibe shi saboda shi kuma ya fi kowa kusa da Allah a an bayyana shi yasa an aka yabe shi sai ya yi liki eh sai ya yi liki me yabansa sai ya sa a saba kujera a masallaci sai ta shararo ya saboda ya fi kowa kusa da Allah tunda dai Allah ya fi kowa son aibe shi to manzo Allah ya fi kowa kusa da Allah to shi ma yana son aibe shi alaihi salatu ya sa ya yi liki da aka yi bishi ya ɗau riga ya bayar an fahimta yana liki sunna ne eh in an yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawa da ka abu ya sharara mai yabo yayi mai yabo yayi manzon Allah ba shi alkambarsa eh alaihi salatu wassalam eh manzon Allah yana kan ayi da hasani yayi bishi yayi bishi yace da nana Aisha Aisha laqad radda alaihim Hassan fashafa wa ashfa haukan wa tsara alaihi da yace ga Hassan tan yau makiyana zambo ya karanta yanzu na je musu zambo ya waraka kuma ya warakar eh shi ya waraka kuma ya warakar eh sallallahu alaihi wa alihi sallam to Allah yana so ya bi sai sa za ka yi ba Allah ba kawai ka ce kawai Allah ban kaza Allah ban kaza to dai ko ba ban kaza ai ka je ka dan ka dan rusuna an bayyana yau eh kai kirari kai bambadanci kai fadanci da ne ka ci ga kai wa annabi salati da ne ka ci ga abin da kake so Allah ya ba in ka gama ka kuma yi kirari kuma ka kuma yi wa annabi salati sai ka ruba to in kana haka addu'ar ka da wuri zaka dinga gani tana wucewa to to manzo Allah ya yabo ga Allah ya wa Allah kirari amin wa zakkara ya tunatar wa wa'aza ya wa'azi sun makala sanin ce amma ba'adu bayan haka ala ku saurara ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna ma ana basharun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni mutum ne yushiku an ya tiya ni rasulu rabbi azza wa jalla ya kusanta dan aikan ubangiji na azza wa jalla ya zo mun a garaƙin ke yawwa tun da na ɗau wannan sifa ta bashariya to ni ma abin da yake samun basharu na wafaki ni ma zai same ni an fahimta eh wai ni tarikun fikun sakalai ne zan ban muku wato nauyaya kwaya biyu awwaluhuma na farkon su kitabullahi azza wa jalla littafin Allah azza wa jalla eh littafin Allah azza wa jalla alqur'ani kenan fihi huda in dai shari'a ce tana na alqur'ani wannan in dai haske ne yana nan cikin alkur'ani an fahimta shiriya shi sa in dai da alkur'ani to shiriya tana in dai da alkur'ani shiriya tana in an samu sabani a koma cikin alkur'ani a koma cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a samu warwara inda rigimar take suwaye za su koma din ana rigimar take an gane ai yauwa amma dai in an koma akwai warwaran matsalar inda rigimar take waye zai koma an bayyana eh wanda zai koma a nan rigima take shi kuma shin yana da ahaliyar ya koma din ya kai yana da kayan aiki da zai koma an bayyana ai amma dai in an koma ba makawa akwai warware matsalar amma waye zai koma din a nan matsalar take wani bai da kayan aikin da zai koma ko ba haka ba bai da kayan aiki da zai koma ya zuba kayan aikin ne ya fitar da ita matsalar a cikin alkur'ani yanzu misali lokacin da aka ce waccan mata da hannunta yi matsale jikin gawa a zamanin imam maliku da na baku kisarta yanzu wannan sai aka ce gashi to yanzu yi ra'ayi wasu suka ce kawai a yanke hannu wasu suka ce a yanko gawar yawwa a reɗo jikinta an zo sai a sai a fere yi inda ya abu din ga can hadisi manzala ya ce karya mamaci ko yankan namun shi yana mamaci kamar a raye ne ɗaya yake a raye ba bambanci to ita kuma ya za a yi da za a yanke hannunta kuma bai ta yi na haddi da za a yanke mata hannu ne ta aka rasa ya za a yi to da ke akwai wanda sun iya komawa kitabu da sunna a lokacin shine su su imamu malik da haka da aka koma aka gaya mishi sai ce to tun da ta rike ta to wani abu take nema na haƙƙi a gunta haƙƙi take nema a gunta amma abu mafi kusa a mata haddi a gani na kazafi ba mamaki wani abu ta faɗa wanda take neman ta da haƙƙi a kai yawwa ta rike ta take so a bi mata haƙƙinta ilai kuwa ana yi mata tabanin ana yin ta tabanin sai hannu ya fita to kaga wannan ina ya koma qur'ani ya koma a qur'ani aka ce wanda yayi wa Musa aka kazabi kai wa Musa ratul gazina kai musu kazabi aka ce to fajr duhum samani na jaddata yi musu bulala tamanin amma tafsilin matsalar a ƙur'ani ka ganta a surar yadda take ba za ka gani ba an fahimta ba za ka gani ba amma dai ƙur'ani ya ce mai ƙage wanda ya ƙage a mai bulala tamanin shikenan shi sai ya hanga cewa to ga abin da ya faru na haka ai mata tamanin za a ga yawwa to qur'ani manzo Allah sa zai ce cikin sa akwai shiriya akwai haske duk abin da zai motsa a zamani ko menene akwai shi a qur'ani a tsaya dai a bisa ni za a gan shi in ka ga ba a gani ba ba masu ganin ko kuma ba a je gun masu ganin ba an bayyana amma aka je gun masu ganin suna dubawa ya ce ga matsalar inda take lokacin da wannan ya yadda kuɗinsa a masallaci yayar a jaka dinari a lokacin shehu tijjani radiyallahu anhu da yayar sai ya tafi sai wani bawan Allah ya ɗauka ya tsinta da ya tsinta shikenan ya fito wajen masallaci sai ga wani ya dawo a gigice yana cigiya sai ce mishi zo nan wata jaka ce dama haka manzo da ce in kai tsintuwa a arif ifasa hawo wika a hako kuma ha sanaka ka san azargagin da aka ɗaure ka san jakar ka san abin da aka ɗaure jakar da shi sannan kai shi cigiyarta inda ake tsammanin za a samu mai ita an fahimta don gaggaɗin ta a singa kuma ka tafi inugu ka je kai ta cigiya a can ka shekara guda sannan ka dawo ka ce wai wai cigiya kake ta ta shekara kuma ka san baka san baka zo a gane ita ba an fahimta yawwa sai ka ce wai eh tafiya ta kama ka inugu bari ka tafi da jakar ka ji san kai ta cigiya wai saboda a an shekara ka ce wai shekara ka inugu kana cigiya baka samu ita ba saboda haka aka ce fa in ja a rabbuha in me ita ya zo shi kenan sai ka bashi in bai zama kuma shikenan taka ci sai ka ci amma dai duk sanda ya bayyana ya kariya eh in ka ci duk sanda ya bayyana sai kariya in bai bayyana ba kuma shikenan aka ce ka ci to da haka sai ya gane jakar da da azargagin da abu sai ya zo ya ce shi ya ce zo faɗa min wasu irin jaka ce kaza ce me azargin da ka ɗaure kaza ne me a ciki ya ce kuɗi ne kaza ya ce in gwata ka ce da ya baya ya ce kai annan kai in ba ɗan aljanna ba ne mata ta ta sauku a'a eh in ba ɗan aljanna ba ne matarsa ta sauku kenan kuma ya dawo cikin hayyacinsa ya ga to wannan ka tubara da kuma ina mafita da haka sai ji yake tambayan malamai sai a ce ai ta sauku ta sauku tafa duk inda ya ce tafa ya ga ce mai to ai an yi wani bako a garin nan shehu tijjani ka je ba mamaki ka mafatawa ka ce da ya je ce masa ba ta ba ta ba ya ce to da ya je ya ji daɗi ya ci gaba da zama da matarsa kuma sai aka tada rigima malamai suka tada ya za a yi wannan fatawa an zama shi to ai sai a tara shi sarkin wala suleiman suna da gina shi malami ana yin tarjamasa a cikin malaman malikiya sannan sarakuna malamai yan a kasuwa malamai kowa ma malami duk a lokaci so so da aka yace sai a tara malamai a yi debate a yi mukabala tsakanin ku da shi sai a ji wanda ya fi hujja sai a ɗauka asuwa suka bijire hujjojin su shi da jari to ai Allah ya ce fa amma man khafa maqama rabbi wa nahana sa'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa wanda duk ya ji tsoron tsayawa gaban zafin Ubangijinsa, ya hana ransa abin da take so. Ya ce wannan kuɗin da ya maida wa tsoron Allah ne sa, ya san in ya tsaya gaban Allah in ya ji sai ya dada Kuma tabbas ransa yana so, amma ya hana. To da Allah ya faɗa haka me ya biyu baya, ya ce fa'in nan jannata, wanda biyu wannan ɗan aljanna ne. Shi kenan, kaga ga matsala ga ta ma'ahalin masu komawa sun koma mata sun warware to qur'ani a cikinsa akwai komi wanda ya nemi wani shirya ba qur'ani ba to sai bata an bayyana to wannan ba kuma ana nufin su kuma yan kala kato ba sai ai an ce wanda zai nemi shirya a wani qur'ani ya bata da haka su soke hadisi a to qur'anin ne yace kuma wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi Qur'ani ne yace mun saukar maka da Al-Qur'ani ya Rasulullah ka sanar da mutane ka musu bayanin abin da aka saukar musu sunna ita take fassara Qur'ani an bayyana yawa آمين تو أول ما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول كيركو ده لكتاب الله كيركو ده فحس على كتاب الله من ذا الله صلى الله عليه وسلم يزابر ده صحابي أكان ركو ده لكتاب الله ورغب فيه يقدر ده صحابي cikin aikin littafin Allah wa qala sayyidi wa ahlu baiti ina muku ina haɗa ku da nauyi na biyun shi ne ahalin gidana uzakiru kuma Allah fi ahali bai ina muku gamiya da Allah cikin ahalin gidana ina uzakiru kuma Allah fi ahali bai ina tuntuna muku Allah cikin kula da ahalin gidana faƙala ibn sabra ibn sabra ce ce man ahalu baiti ya zai ya zai dubu na arkam suwaye ahalin gidansa ya zaidu an bayyanta yawwa da an aiwayan haka take wannan ibnu arkan malam ne ya kara shi yasa muka ce ya zaidu din mun ce alaysa nisa'uhu min ahli baiti matan manzo Allah sallallahu alaihi ba ahalin gidansa bane fa kara sai ce inna nisa'ahu min ahli baiti su kuma yan shi'a sun dage sun ce riwayar wai lasna ne lasna min ahli baiti wai cire ta aka wai ba sa cikin ahalin gidansa haka riwayar take wai aka amfani da wasu suka cire ta saboda dai a nuna kiyayya ga nana aisha ai shi ne zancen ai taɓa nana aisha taɓa nana hausa in ba a rusa da irin wayannan riwayoyin ba to ba za su tafi ba an fahimta to da haka shi ne ai saƙon ake dagewa ya ce ai ai lasna ne min ahalibai sun ce wannan riwaya ita to dai Allah ne kyauta. To, walakin ahalu baitihi to wannan walakin ɗin sai suka ce ai ga sayyaki ma ya nuna ga istidraki an yi. Kaga kenan matan maza ta ba sa cikin ahalin gidansa, sai dai ahalin gidansa wai zancen ya fi sayyaki saboda istidraki. Amma dai abin da yake abin da ahalus sunna wal jama'a muke kai shine wato ina nufin magabata kenan magabatanmu da da mu jama'a subaye da gaba duka matan manzo da ahalin gidansa wa'annan kuma suna da wata mila ta musamman sai yace man hurima sadaqa ba'da wanda aka haramta musu cin sadaka zakka da sadaka bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kala sai ce wa man hum suwaye kala sai ce hum alu aliyin wa alu aqilin wa alu ja'farin wa alu abbasin kaji su nan su ne wanda aka haramta musu cin zakka da sadaka ta haramta gare su kuma ba wani zamani da zai zo zakka ta musu shi da shin su jana ta yi radiyallahu ni dai ban yadda a ce a bawa shari'i zakka ko sadaka ba ni dai ban yadda ba da aka ce wai yanzu ba a ba su bai kilmali a lokacinsa aka ce gwamnati ba ta ba wa sharifai bai kilmali yanzu lokacin kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wafati to ana ba su albashin ni tsoka duk wanda yake ahalin gida annabi to ana tsiran musu daga cikin wato baitul mali ana tsiran musu ana ba su to da haka lamari yayi nisa aka daina to shine lokacin shehu tijani ake cewa wai me zai ce game da abin da fuka hau suka faɗa dangane da cewar yanzu sa iya cin sadaka sa iya cin zakka saboda yanzu ba a ba su wancan baitul walid to shi da sai bude ba da wata amsa na fisiya zababbiyar amsa ya dai ka kauce abin da yace wai dama talauci ne yasa ake ba su baitul walid a'a saboda gudun talauci ne yasa wato aka hana su cin zakka ai ta akai manzo Allah ya faɗi dalilin da yasa ba sa cin sadaka yace saboda ausakun nasi daudar mutane ko kuma tsarkakakku ne ba za a dinga ba ku dauda kuna ci ba to tunda haka ne to shin sai shi da ne ce shin illar da ta sa ake aka aka talauci ne sa aka hana su cin zakka aka ce ba shi ne da za a ce a yanzu ga illa ta faru yanzu za a ci gaba da bauta shi saboda daudan mutane to shi kenan yanzu a wannan zamanin zakkar ta tashi daga dauda ne su kuma tsarkin ya wuce haka ya tambaya yace in ta canja tun da dai da aka ce me yasa ba su zo za Allah yace saboda daudar mutane to idan a yanzu da aka ce su ci to in ta tashi daga dauda ta dawo tsarki to shikenan in kwa tana nan ko kuma a'a ita tana nan a daudar amma su kuma tsarkin ya bushe to shi bai to wanne aka rasa shi ita tana nan a daudar su kuma suna nan a tsarkaka to ai ba haduwar ayyan ba haduwar ka gani to dan haka ni dai ban amincewa sharifi eh su zakawa kuma yanzu shi suke wallahi shi suke to neman ta ma ake wallahi ana ana ba fituka wallahi to Allah ya fi mana baki ɗaya inda dai inda an tsaya da kulawar da manzala ta sai ce a kula masa da ahalin gidansa ai da basu shiga yawo yanayin da za a ce kuma suna hakan ba eh da ba shiga ba ni ni sai sai na wa kawai na san baya cin zakka a kan bai ni dai shi kadai na sani ban ce ba akwai wani akwai wani ko akwai wasu dai ban san ba amma dai shi kadai na san baya cin zakka ni a sani na eh to an kawo wani gari ya ce to halatta wai wai kuɗi ya zo ne haka ce ta ai wa jaru ba kuɗi wannan kuwa da kake gani zakka ta a kawo ni da kai kuma duk jaribai ne yi ba ci wuce wuce ba a ranta mu ce a ranta mu wai ai ba wata magana ai ka ga ba wata magana dawo ba da su zuwa za a kawai a hauzi da su a ta mata to yanayi ne Allah ya wasa a mana gaba ɗaya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ga sunan ce wanda aka haramta musu cin zakka qala sai ce na'am ce eh fa nisa'u sallallahu alaihi wasallam kunna min ahli baiti qat'an malai ce to kaga anan hadisi ne ya nuna matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ruwaya sai ce kullu haula hurima sadaka duk wa'annan an haramta musu cin sadaka zakka da sadaka yace na'am haka ne haka manzo wata manzo Allah sallallahu alaihi suna cikin ahlul baiti yanke lam yashukka fihi ahadun min as-sahaba ba wani sahabi da yake kwanto cikin haka kama wa radda zalika ali bin abbas wa gairi kamar yadda hakan ya gangaro daga wato sayyidina abdullahi dan abbas Allah ya kara mishi yadda wa gairihi da wani sayyidina abdullahi dan abbas Allah ya kara mishi yadda malam magajin mu ko tana nuna maka ta Oke. Sau da haka a wannan duka na daga cikin darajoji da ita wannan sura ta kunsa na ambatan matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam duka kafin mu kai ga zuwa ayar inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallallahu alaihi wa sallimu taslima kafin mu kai gare ta ne ake wannan magana cewa a san ƙarina wato da ayar take da shi tsakanin wato ayoyin cikin suratul ahzabi din da haka akwai har kuma izuwa mu je mu isa izuwa ambatan fa'idodin salati din wanda ya zuba su fa'idodin nan wato masu ɗimbin yawa a ciki mun yi minti 48 zai da aka dama minti 50 muke so karatun ya ya zama Allah tabaraka wa ta'ala ya mana tofiki kamar yadda muka faɗa taron mu ranar asabar ne rana ice a Mumbai House muna da faɗa wa su wanda suke bibiyan mu social media wanda suka samu zuwa daga garuruwa to falilal alhamd wanda suke nesa kuma za su iya bibiya kan pejin annazul hamid da tijjaniya online da pejin sarki zaki insha Allah duka za a saka kai tsaye kamar yadda muke saka karatukan mu kai tsaye wa wannan peji na ma tsawon shekara kusan akwai followers dubu sha ɗaya akwai likers dubu takwas da wani abu wannan achievement ne sosai na nan gwammaja gidan malami kan eh nan ne mun bayya house gidan Malam Aminu Kano. Sau da aka kamar yadda aka sosai kuwa sosai kuwa duk kowa ku ne wato ya taron ku ne ma. Sau da aka kamar yadda aka faɗa makalar da za a gabatar a tafiyar wa asaruhu fi tafriqi shamlil ummatin islamiyya kafirtawa da abin da hakan ya jawo na raba kan al'ummar musulmi shine title din akwai Dr. Tahir Lawal Mu'az Attijani shine zai gabatar laktara ne a jami'an Bayero ta Kano Department of Arabic a ismin lugal arabiya akwai malamai masu ta'aliki akwai Dr. Shehi Mustapha mai jama'a akwai sayyidi abul fatsi a tijani akwai sayyidi imam munir adam koza akwai sayyidi nasir shakalo musa sannan akwai sayyidi imam junaid abubakar bauchi duka wa'annan ana tare da su da kuma shawaran yan uwanan da ake tare da su a garin kano insha Allah tabaraka wa ta'ala muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana tawfiki sannan kuma muna neman kowa ya mana hasbunallahu dubu a neman taimakon Allah da ɗaukinsa a kan al'amarin yau duk wata matsala ƙarama da babba duka Allah ya ize mana bakinmu da su zo su zo lafiya su koma lafiya da abin da zai ɓata rai Allah ya ije to da haka da Allah muna roƙon kowa ɗan makaranta a mana hazunan lau dubu dubu yau ko an koma gida ko yau ko a kan hanya ma ba a haɗa mana dubu da niyyar haka a yi lafiya a tashi lafiya bakinmu su zo lafiya koma lafiya. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. An